salati goma salati goma ga annabi fatiha da salatu صراط الذين أنعمت عليهم صراط المسلمين اللهم صل على وعلينا وأجدادنا وأولادنا وأخواننا وجيراننا وغربائنا ومشايخنا وأولادنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تقتلنا بعدهم فاتح بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركهم الموت فقد وقاعده على الله وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أعذنا من شر الأعداء وقيد القائدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وحسد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر العشرار واعتدل المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فمن يهاجر في سبيل الله رفلا لمراغما كثيرا وسعى وغير بيته سوى الأجر هو على الله آه وقال الله غفورا رحيما wannan aya da Allah ya saukar a wannan wuri baya san Allah yana faɗa mana cewa akwai musulmi a Makka wanda yake sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah amma ba su yi hijira ba suna cikin kafirai suna komai da su za ta fi yaƙin badar da su aka zo aka yaƙi manzon Allah shi ne Allah fakar da ayan baya da Allah yake cewa lalazina tafawu na su galibi an fusiyin ƙalu fi makuntun ƙalu kunna masu zuwa ƙarshen aya lokacin da mala'ika ya zo karɓar ransu zai miƙa hannu ya ce a wani hali zan karɓar ranka kana musulmi ko kana kafiri sai su ce mala'iku kunna masu ƙwafi na filarni mun kasance raunana ne a bayan ƙasa ba mu da ƙarfi ba za mu iya hijira ba to shi yasa muka zauna dole a cikin waɗannan kafirai sai malaku ce musu a lam takun ardullahi wasi'atan fatahajiru fiha asan Allah ba ta da yalwa ne da za ku yi hijira idan an takura maka anan an sai ka canja wuri inna ardi wasi'atin gum fa iyaya fa'budun ƙasar Allah tana da yalwa inji Allah in nan ya maka zafi ka canza ka je wani wuri yanzu ga shi a duniya wani wuri za ka samu ana zafi wani wuri kuma ana sanyi wani wuri ana ruwa wani wuri kuma ana hunturu to Allah ya kasa ƙasarsa ya yi baiwa daban-daban ta haka idan an takura maka a nan sai ka tafi wani wuri an bayin dugo da haka Allah ya tufa ula'ika ma'awahum jahannam waɗannan makomansu jahannama ne in ji Allah duk wanda ya zama to musulmi ne amma ya koma yana ɗanyen ganye da kafirai to in ya mutu a cikinsu in dai bai bar abin da suke aikatawa ba in kiyama ta yi almar'u ma'a man ahabba kuma man ta saba bi qawlin fa huwa minhum wa sa'at masira to sai Allah ya toge ya ce illa bi khub'ati min ar-rijali wan nisa'i wal wildan sai ne raunana da da daga cikin maza da mata da ƙananan yara wa'inda yake la yastadi'una hilatan wala ya tanuna sabila ko wanda ba su da ƙarfi ba su da dabara ba su da hanyar gudu ko sun gudun ma ba su san hanya ba Allah ce fa ulaika haka Allah an yafu anhum waɗannan Allah zai yafe musu wa kana Allah afuwan ghafura dama Allah mai yafiya ne Allah mai gafara ne to sai a wannan aya Allah ce wa man al-hajir fi sabilillah duk mutumin da yayi hijira ya bar garinsa ko ya bar inda yake yayi hijira zuwa daga addinin Allah idan yayi hijirar saboda Allah ne ya ji da ardi muragaman kafiran zai samu wurin furmuza hancin makiyansa zai samu wuri da yawa in kana ganin cewa inda za ka je baka san kowa ba Allah zai baka mutanen kirki fiye da inda ka bari in kana ganin kai baka da komai in ka je Allah zai mallaka maka fiye da abin da ka bari idan muka dubi sahabban manzon Allah ai sun bar makka sun bar gidajensu sun bar gonakansu sun bar iyalansu sun bar komai alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sun rabu da komai saboda Allah amma da suka dawo madina menene Allah bai musu ba Allah ya ba su fiye da abin da suka bari haka Allah ya ce duk wanda ya yi hijira ya ƙaura ya rabu da inda ake sabawa Allah ya rabu da mutane so kafircewa Allah so kafircewa manzon Allah ya tafi inda zai bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali ya rufe da arzu muragaman zai samu wurin turmuza hancin makiya wasa'a kuma zai samu yalwan da da ba shi da shi lokacin da yake zaune a inda ake saba wa Allah amma ya kharji min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai kaura ila Allah zuwa wurin Allah wa rasulihi da manzansa annabi Muhammad summa yudrikuhu al-mautu daga baya sai mutuwa ta dace shi ta same shi akan hanya faƙad waƙa ajruhu ala Allah to haƙiƙa da dai shi ta tabbata a wurin Allah abinda Allah ya yi niyya zai bashi ya bashi fa kana Allah ghafuran Allah ya kasance mai gafara ne rahiman sannan mai jin kai wannan aya lokacin da aka saukar da wancan aya can baya da Allah yake cewa waɗanda suka bi kafirai yaƙi idan mala'iku sun zo karɓar ransu za su tambaye su cewa a fima kuntum go a wani hali kuke za mu karɓi ranku za ka saukar da wannan aya manzon Allah ya sa aka rubuta ya tafo mutum daga madina ta kanas zuwa makka ya zo ya karanta ma waɗannan mutane na makka da ya karanta akwai wani dattijo mai kuɗi ana ce mishi jundaɗi ɗan gwamnatin laifi dattijo ne mai kuɗi ne da ya ji daukan wannan aya sai ya tara iyalansa da ya tara iyalansa sai ya ce musu wallahi ma ana min mulkus ni Allah ni ban daga cikin wanda Allah ya toge ni ba mai rauni bane kuma ni din nan ba wanda ba shi da dabara bane don Allah ya bani dukiya ka san an ce kuɗi yana jin kowane yare ko ba yaran da kuɗi ba ya ji in ka ka ni abu baka samu wato ba kuɗi ne don ko kurma ne yayi kuɗi za a ga an zo an lullube shi da aka ce shi yana da dabara shi ba wanda ba shi da dabara bane kuma a fa inni la ajidu hilatan ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد منها ina da kuɗi da zai kai ni madina wurin manzon Allah kai in ma ya wuce madina ma ina da kuɗin da zai kai ni ina da dabara don haka wallahi la abitanna bi makkata yau na nade da girman Allah ba zan kwana a maka ba in ji wannan dattijo akhrujuni ku fitar da ni fa kharaju bihi ala sariri to sai suka nemi gado aka tsora shi akai gashi dattijo gashi kuma ba lafiya aka tsora shi akan wannan gado bayan an tsora shi aka daddaure da shi saboda kar ya faɗi hatta atau bihi at-tan'im to suka fito da shi sai da aka zo tan'im inda yanzu ake cewa masjidu Aisha wanda shine miƙatin mutanen Makka duk wanda yake Makka in zai yi hijira zai shiga mota ya zo wannan wuri tan'im ya zo ya yi wanka a wurin a yanzu an yi masallaci babban masallaci a wurin sunan masallacin masjidu Aisha ma'ana masallacin uwar gida Aisha ba ta manzon Allah babban masallaci ne an yi wuraren wanka da za a za a yi wanka saboda ɗaura harami kuma akwai wuraren sai da harami da yawa a wurin shi ne niƙatin mutanen makka sai da aka zo wurin sai Allah ya karɓi rasa sai ya rasu a wurin da ya rasu amma kafin ya cika din fasa faɗa biyan yini ala shimalihi sai ya ɗauki hannunsa na dama sai ya buga akan hannunsa na hagu sai yake cewa Allahumma hazihi laka وهذه لرسولك وبايئك على ما ما بايعك رسولك yace ya Allah wannan hannun dama na naka ne ya Allah wannan hannun hagu na manzanka ne ya Allah na maka mubaya'a akan kuma na maka mubaya'a kan abin da manzanka ya maka mubaya'a ina faɗin wannan magana summa mata ya rasu to da ya rasu sai su mutanen madina sahabban manzon Allah sai labari ya kai musu cewa jundau dan mamlakul laisi ga abin da ya faru ya bar makka zai zo madina ya zo tan'im amma kuma ya rasu a hanya sai suna cewa lawa fal madinatu lakana atamma wa awfa ajran kai da ma ya arafu madina da ladanki ya cika da kuma burinsa ya cika suka faɗi wannan magana su kuma ƙuraishawa a makka su kuma sai suna ihu suna o ga shi nan ya bar wurinmu bai je wurin muhammadu ba ga shi ya mutu a hanya suna faɗin wannan to shine allah ya saukar da wannan aya allah yake cewa ya rasulallahi wa man yakharju min baitihi muhajiran ila allahi wa rasulihi duk mutumin da ya fita daga gidansa yana da niyya zai yi hijira zuwa wurin Allah da manzansa sai mutuwa ta same shi a hanya to faqad waqa ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata a wurin Allah wannan shine darajar da Allah ya mana mu al'umman manzon Allah idan ka yi niyyar alkhairi ko da baka samu daman aikatawa ba Allah zai baka ladan ka aikata yanzu misali mutum yayi alwala da niyyar zai zo masallaci ya zo ya bi jam'i ya yi alwalan kenan zai fito sai ya faɗi ya ji ciwo ba zai iya zuwa ba ko kuma sai Allah ya kawo ƙaran kwana sai ya mutu to za a rubuta mashi lada ya zo masallaci an yi sallah da shi jam'i abinda aka ba waɗanda suka yi jam'i shi ma haka za a ba shi haka nan mutumin da ya yi niyya zai tafi aikin haji ya riga ya yi komai ya shiga mota zuwa zuwa inda za a tafi aikin hajjin sai hadari ya faru sai ya rasu kamar yadda wannan babban sahabi na manzon Allah Jundai dan Lamra gashi ya bar Makka ya zo Tan'im shi bai isa Madina ba kuma sai mutuwa ta same shi to shi ma wanda ya niyan aikin hajji haka ne shi ma idan mutuwa ta same shi ko a hanya ko da a cikin gidansa ne ya riga ya shirya ya yi komai to Allah zai tabbar zai ba shi ladan ya yi aikin haji kuma Allah ya ce Ka'aba duk daren alhamis wato ranar alhamis in dare ya yi daren juma'a kenan takan ja ta kai ziyara kabarin manzon Allah ta ce da manzon Allah na zo ina neman wato kaman wani rana shine ma'ana ka bani wani dama ina so kaman daman ceton mutane guda uku domin kai ne wanda Allah ya masa alƙawarin a sa an yi ba aka rabbuka muqamin mahmuda to ina so cikin wannan matsayi naka kamun kamun wannan rana ka bani daman mutane guda uku na farko wanda yayi niyan aikin hajji zai zo ya ziyarce ni ya kuma samu dama ya zo yayi umra ko yayi aikin haji in kiyama ta yi kaman cetonsa sai ce na ba shi na biyu wadda ya yi niyan aikin haji ya bar gida bai ƙaraso wurina ba mutuwa ya same shi kaban cetonsa sai manzon Allah ya ce na ba shi na uku wanda yake so ya zo amma babu hali yana da buri ina ina fatan ina Allah ya hore mishi ya samu abin da zai biya kujeran haji ya je yayi umra ko yayi haji amma bai samu dama ba to shi ma ka bar cetonsa sai manzo Allah ya ce shi ma na ba shi kaga anan mafi yawancin musulmi domin a cikin musulmi akwai wanda inda zaka ba shi kujeran haji ka ba shi zaɓi ko kuɗin ko ya je wallahi da yawa ya kuke dariya da yawa wani da sai a ba shi kuɗin musamman yanzu a wannan lokaci da aka ce kujerar hajji wani kusan miliyan biyar ko kusan miliyan biyar to wani yana ganin miliyan biyar in an ba shi yanke talauci ne a wurin shi a bai san kuma cewa in ya karɓi kuɗin nan da shi da talauci sun ƙulla kenan ka samu daman za ka je ka ziyarci annabin rahama annabi Muhammad wanda wanda yake cewa man zarani ba'da mamati faka annama zarani fi hayati wanda ya kawo ziyara ya zo inda nake bayan na koma ga Allah kamar ya zo ina raye ne ka samu dama ka'aba da kake ji Allah ina ta magana ina rantsuwa da garin da ka'aba yake watini wa zaituni wa turu sinin wa hadha al-balad al-amin ka samu dama sannan ka zaɓi ka zaɓi kuɗi akan akan wannan dama akwai mutane da yawa wanda an ba su dama za su ce su a ba su kuɗi to da ka anan amma mafi yawanci inda za a ba shi dama zai ce shi a ba shi dama ya je aikin hajji domin in kuɗi kake so in ka je ka roƙi Allah a wurin Allah zai baka wuri ne wanda Allah ya alƙawarin duk abin da ka roƙe shi zai maka da ka anan duk mutumin da ya ɗaura niyya ya yi hijira ya bar gida da niyan zai tafi wurin manzan zai je wurin Allah da manzan Allah ko da bai je ba sai mutuwa ya zama ya tsaye shi a hanya kamar da ya faru da wannan sahabi dattijan sahabi to Allah ya tabbatar da cewa faqad faqad waqa'a ajruhu ala Allah a wannan aya Allah yana nuna mana martaban manzan Allah Allah yana nuna mana cewa manzan Allah na daban ne duk abin da ya shafi manzan Allah suka ji Allah yana danganta abin da shi an yi hannu an kama hannun manzan Allah ko sai Allah yake cewa innal ladhina yubayi'unaka me yake gaba inna ma yubayi'una Allah har ma yace yadullahi kaga an yi hannu da annabi ne amma sai Allah sai kauda abin yace ba da annabin aka yi ba da shi aka yi saboda Allah ina son manzan Allah an tafi yaƙi manzo Allah ya ɗibi tsakuwa yana watsawa abokan gaba yana shahatul wujo shahatul wujo sai ga aya Allah ya ce jiban da annabin yayi ba shi yayi ba shi ne yayi wa ma rabaita idh rabaita walakinna Allah rama sannan idan ka dubi duka annabawa in ka dauko annabi Ibrahim zaka ji wani aya yana cewa و وأدموا أو أن أن أدموا أن يغفر لك في يوم الدين بو shine wanda nake kwaɗayi ya gafarta man zunubai na ranar tashin kiyama in ji annabi ibrahim wai yana kwaɗayin allah ya masa gafara kada shi ke neman allah ya masa gafara ko to amma shi manzon allah sai muka ji allah yana cewa inna fatahana laka fatahan mubina me yake gaba ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أن محمد كين إذا الله تذنب ما إن كاي نا غافرتا بل يكما بي تبا يبا معصومي إما ذاك يجب ما نا غافرتا بل يبا زي يبا معصومي هذا في الذي إبراهيم wallazi adabau an yaghfa bi sadi'ati yawm ad-din ko shi ya nema amma shi manzon Allah bai biya ba sai ga Allah ina ce inna fatahana laka fatahan mubina zuwa ƙarshen aya sannan a wani wuri annabi ibrahim yana roƙon allah yana cewa wa jinibini wa bani ya an na abu da asnam ya allah ina so ka tsayar da ni da ni da ‘ya'yana kada wata wa gumaka amma shi manzon allah sai muka ji allah yana cewa liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatahira Allah sai ya nuna shi ne yake tsarkake zuriyar manzon Allah sannan a wani aya annabi Ibrahim yana roƙon Allah yana cewa la tukhzini yawma min yawma yub'athun Allah ina roƙo kar a kunyata ni ranar tashin kiyama Allah kar a bani kunya sai da manzon Allah Allah ina cewa yawma la yukhzillahu an-nabiyya ranan kiyama sunan ranan ranan da Allah ba zai kunyata annabi Muhammadu Allahu akbar Allah ka ba mu albarkan manzon Allah sannan a wani aya annabi Ibrahim yana cewa inni zahibun ila rabbi sayahdini go zan bar Falastinu zan tafi wurin ubangiji na dan ya shiryar da ni to amma manzon Allah yana kwance ba wanka ba ba ba alwala ba nafila ba komai ba azumi sai muka ji Allah yana ce subhanallazi asri bi abdihi laila aka dauki manzon Allah aka tafi da shi baitul muqaddis aka tara annabawan nan dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu annabi ya zo ya musu sallah ya musu limanci bayan an gama aka zaɓi wasu manyan annabawa aka ajiye su a samaniyan nan guda bakwai sama ta ɗaya aka ajiye annabi adam sama ta biyu aka ajiye annabi yahaya da annabi isa sama ta uku aka ajiye annabi idrisa annabi yusuf sama ta hudu aka ajiye annabi idrisa sama ta biyar aka ajiye annabi harun sama ta shida aka ajiye annabi musa saman ƙarshe kuma na bakwai aka ajiye annabi ibrahim amma duka manzon allah ya zo ya kere ya wuce su ya tafi al'arshi nan ma ya wuce ya je kursiyi ya wuce sai jibrilu ya yi burki sai ce mu je man jibrilu sai ce wa ma minna illa lahu maqamin ma'lum iyaka na kenan ita daura ka nika dan mana ya kama hannun shi suka je gaba ka dan jibrilu ko turje yace wallahi ya muhammadu inna nan zan kone nan manzon Allah ya tafi ya wuce shi sama'an sama'an summa zada ala sabai annabi ya wuce ita fi inda ya je ba sama a wurin ba ƙasa a wurin ba duniya a wurin babu lahira a wurin ba mutum a wurin ba aljani babu dabba ba dutse ba kowa daga Allah sai manzon Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah anan ne ije ya gana da Allah yayi asiri da Allah yayi magana da Allah suka rufe kofa da Allah daga shi sai Allah fa hauye fa auhe ila abdihi ma auha kuma har gobe har gaban gobe ba wanda ya san me ya faru ba kuma mai sanin me ya faru Allah ya rufe wannan tsakanin shi da manzon Allah sannan annabi Ibrahim ya sace addu'a yake cewa waj'alni lisana sidqi fil akhirin go Allah ka sanya min harshe na gaskiya a wurin mutanen mutanen karshe su zama suna yabo na suna min kirani sai Allah saukar da aya cewa ma ma kana Ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من من المشركين يا روي ya samu yabo a wurin halittar masu zuwa a baya to shi manzon Allah bai roƙa ba sai Allah yake cewa rafa'ana laka zikraka kai ya rasulullah mun daga maka ambatan sunanka ja'altu zikraka zikri man zakaraka faqad zakarani na sanya ambatanka a matsayin ambatona duk wanda ya ambace ka ni ya ambata in ji Allah duk inda ka ji an ce ashhadu an la ilaha illallah me yake biyo baya dole a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ko a kiran sallah ko a tada iqama ko a wurin musulunta ko a komai ne ko a komai ne ne duk inda ka ji an kira Allah dole annabi zai zo wurin duk inda Allah yake Allah ne a wurin to karka matsa ko ina manzan Allah manzan Allah ne a wurin karewa ma idan an zo sallah a masallaci kan ba Allah ce baraka da kuma Allah ya adam go kar a kira wani tare da Allah masallaci ko to wannan dokan akan mu ne banda annabi Muhammad shi dole idan ka shigo masallaci kafin kai niyya ya zama niyya dole sai ka yi kama go ashhadu an la ilaha illa hu Allahu akbar Allahu akbar me gaban me gaban kuma dole sai ya kai sannan kama ya zama kama sannan kuma sallan naka ma in kayi sallan kayi ruku'un ka dago kayi sujada din idan ka zo zaman tahiyya zaka ji kana wani irin kirari at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah ya gawa assalamu alayka ka din nan da kai Allah yake yi ko da ni Allah yake yi waye ka din assalamu alayka da manzon Allah yake yi kamar da shi Allah a Qur'ani zaka din yazo kan annabawa ya Isa bin Maryam ya Ibrahim ya Dawud ya Sulaiman ya Shu'aibu ya Hudu ya Nuhu zaka ji Allah yana kama sunan annabawa amma daga bakar hannasu ba inda Allah ya ce ya Muhammadu zaka ji Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhan nabiyyu harrid lil mu'minina 'ala al-qitali ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalila ya ayyuhal mudassiru qum fa'anzir ياسين والقرآن الحكيم إنك به لمن المرسلين هكذا تجد الله إنا ومن ذن الله كرا إلى النجوم ماوى كرا إلى النجنجنة كرا إلى النبين جرمة هكذا تجد الله إنا ومن ذن الله أما قرآن لقد الله ياتي يا محمد باب شيء القرآن duk inda Allah zai kira manzon Allah zai ba shi lamiri ne na hadiri kuma sannan muzakkari والظهور والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قليبك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وما قليبك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك haka zaka ji Allah yana wa annabi kira na ban girma na soyayya da kauna haka za ka ji Allah yana wa manzan Allah ina taro annabi duk wani abu na asasi a ba na shi bane na wani na wani na wani da haka annabi Ibrahim ya roƙi wannan amma shi manzan Allah bai roƙa ba Allah ya ce lalle lalle ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sauran annabawa in muka dubi annabi Musa ba ya roƙi Allah ya ce rabbi arini anzuru ilayka wa Allah nuna min in ganka Allah ya ce Musa amsan shi ne lantarani har abada ba za ku zanna ba amma shi manzon Allah ba ma za galbasan wa ma baza afa tumarunahu ala ma yara shi manzon Allah lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raji annabi Musa ya hangi wata bishiya sai ya zo gindin bishiyar sai ji ana ce fa khala'ana alayka wa innaka ne amma manzon Allah ya tafi ya tafi Isra'ila Mi'raji takalminsa shi Musa an ce ya tuba takalmi amma shi manzon Allah da takalminsa ya taka sama ta daya ya saka ya taka sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ya taka al'arshin Allah ita wa kursi ya tafi har can inda ya je ba a ce su takalminka ba yasa ka ji wani mai ruman Allah yake cewa annabin Muhammadu takalmanka yayi ne yake cewa takalmanka ya fi kowa gaskiya ne takalman annabi ya taka inda wani wani halitta bai babba nan ba zai ba har abada takalman manzon Allah da haka shi ya roƙi ga Allah arini an zuru ilaika Allah ce lan tarani ba za ka ganni ba kuma shi manzon Allah annabi ibrahim an annabi musa da yazo an ce ya tsuguna can gefe amma shi manzon Allah yana nufin ya tsuguna sai Allah ya ce a'a fa kana qaba qausaini awadna fadallahu fami fa kana qaba qausaini aw adnahu fa awha ila abdihi ma awati aka ce zo kusa zo nan sai ya haɗu da Allah suka haɗu da Allah inda aka ce la ilaha illallah dole a ce yadda aka ce ashadu an la ila dole a ce ashadu ne anna muhammadar rasulullah kuma a wannan aya Allah ya ce wa man ya karbi min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran yana mai hijira wato yana mai ƙaura ilan lahi zuwa wurin Allah wa rasulihi da manzansa kun ga anan Allah bai kira cewa ila rasulihi sannan ce ilan lahi ta ilan lahi alhali kuma lokacin ita kaba asin wani ne falyabudu rabba amma da annabi yayi kaura ya bar makka sai Allah shi ma yayi kaura ya bar makka sai Allah ce a yanzu duk wanda yake makka garin sa ne ba shi gida wajen garin shi ya koma inda manzon Allah yake to shi yasa duk wanda yake neman Allah ya nemi annabi Muhammadu duk wanda ya samu annabi Muhammadu ya samu Allah wa anta babullahi haqqan ayyi imrin atahu min ghayrika la yadkhul daka wannan aya Allah yace wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne Allah ya kasance mai jin kai to Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu wa idza darabtum wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati أن تغفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wannan aya kuma ta sauka wasu daga cikin sahabbai da su yi tafiya sai suka tambayi manzon Allah ga tafiya ya same mu za mu tafi fatauci yaya za mu yi in lokacin sallah ya yi shin za mu yi sallah cikakke ne ko kuma akwai abin da Allah ya ce za mu yi ne a sallah to sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce ya Rasulallah ka faɗa ma wa'annan sahabbai naka da kuma sauran al'ummanka na baya har tashin kiyama wa idza darabtum fil ardi idan za ku tafiya tafiya ya same ku a bayan ƙasa falaysa alaikum junahun to babu laifi a gare ku an taqasuru min as-salati ku rage sallah shine ku yi ƙasaru sai Allah sai ya rage mana sallah mai raka'a hudu mu yi raka'a biyu kamar sallan azhar sallan la'asar sallan isha'i amma sallan asuba da sallan magariba su ba a musu kasar to sai Allah ya rage me yasa Allah ya rage saboda an tambayi wanda yake so shine annabi Muhammad to sai Allah sai ya saukar da sauki in za ku yi tafiya a bayan kasa alaysa alaikum junahun nan taqasuru min salati ba laifi gare ku kore da sallah to cewa ba laifi din nan shine wasu malamai suka ce yin kasaru in kayi akwai lada in baka yi ba sallan ka tayi sauki ne Allah ya baka to amma dai sunna ne mai karfi in za ka yi tafiya wanda ya kai nisan kilomita tamanin da ɗaya a yanzu in dai ya kai tafiyan kilo tamanin da ɗaya tafiya kai wadda dawowa kuma tafiyan nan ba saɓan Allah ba ne tafiya ne na zuwa neman abinci ko zuwa zumunci ko zuwa neman ilimi ko zuwa neman magani ko zuwa ziyarar wani babban malami ko zuwa taro na addini ko zuwa neman aure ko zuwa sulhu akwai rigima a cikin wato ɗan uwa suna wani gari aka ce sai ka zo to sai ka shiga mota ko ka hawa abun hawa to Allah ya baka daman ka rage sallah in azhar ta yi maimakon raka'a hudu ka yi raka'a biyu kuma Allah zai baka ladan sallan azhar cikakkiya cikakkiya guda saba'in in ka yi ƙasaru ga sauƙi an rage maka yawan raka'a ga kuma ninkin lada wanda ya yi ƙasaru ana ba su ladan mai suka sallah guda saba'in ne amma ba an ce ba dole ba amma idan ka yi ga fadalan wannan wannan shine wanda yake cewa wai wai abin nan ba da kwaɗayi kenan ko yanzu misali kai ne ka yi wani aiki kaman gini sai wani ya bai ka miki gini da ka zo kai ginin kun yi tsada zai biya ka misali kaman dubu ɗari biyar bayan ka gama sai ka kuɗin ka ya biya ka sai ce to yana so ya maka wani kyauta na bajinta saboda ya ji daɗin aikin da ka masa yau wani rana yau yau lahadi ko sai ce to yanzu yau lahadi zai ba kuɗi a hannun shi amma in ka samu dama gobe monday karfe tara na safe ka same shi a ofis zai baka miliyan ishirin wannan kyauta ne ya baka ba kuɗin aikinka da kai kuɗin aikinka dubu ɗari biyar ya biya ka wannan jin daɗin aikin da ka mishi ne zai baka miliyan ishirin kyauta ne wannan amma ba dole ba in ka samu dama to da ka samu daman ta ji na ce wai dole ba dole ba ne to da ka a wurin ƙasar in tafiya ya same ka wanda yake ya kai a yi ƙasar kamar da shari'a ya nuna in ka yi ƙasar za a baka ladan irin wannan sallan cikakkiya guda saba'in ne amma in baka yi ba ka cika sallan ka za a baka ladan sallan da ka yi ne kawai da haka mun samu wannan albarkan wane ne albarkan manzon Allah ne waɗanda suka wuce kafin zuwan mu Allah bai ba su wannan dama ba amma sai Allah ce in kuntum go idan kun ji tsoron an ne yaftina kuma allazina kafaru kada kafirai su su fitile ku kan ku shiga sallah su faɗo muku kamar da ya faru an tafi yaƙi da manzon Allah sai lokacin azahar ta yi sai aka tashi aka yi sallah gaba ɗaya kafirai suna kallo bayan an gama sallan sai wani ya ce kai amma kun bar daman ku ga lokacin da ya kamata mu je mu mutsike su mu gaba da su suna sallah mun bari gaji sun gama sai wani ya ce a ka bari a ko ta sallah tana zuwa la'asar sun fi son wannan sallan akan iyalansu da abin da suka mallaka gaba ɗaya ka bari in ta zo sai mu yi wannan to kafin al'asar ta yi shi ne saukar da ayan gaba Allah zai gaya mana irin yadda idan za a yi sallah a bagen yaƙi a rabu gida biyu rabi tsara abokan gaba rabi kuma tsaya tare da manzon Allah ko kuma liman ayan yana zuwa gaba da haka a nan ayan alfi in kibtum an yi kuna kuma nabi na gaba ruwa idan kun ji tsoron kafirai kasu zama sun fitile ku sun jarrabe ku ko sun faɗo muku to shi ne a nan kana tafiya a hanya sai ya zama na hanyar ba kyau kamar yadda ƙasar mu ya zama abin tsoro ko yanzu kowa yake tafiya a hanya in mota ya samu damuwa to kun shiga cikin matsala don da wahala wani mota ya tsaya in kun tsaye da shi yana da wahala duk wanda ka mishi haka da hannu sai ƙara gudu ne saboda yanzu kuna tsayawa sai ga an kewaye ku mu shiga daji haka ne ko to idan kun ji tsoron kada kafirai ko kuma miyagun mutane su zama sun fitile ku wata rana mun fito tafiya da sai mun fito taro a fatasko muna zuwa a mota muna zuwa muna zuwa mun bar jos lokacin tsakanin jos na akwai fitina sai wani a bayan mota yana ce aka rama sallawo lokacin sallah ta yi sai da ce komai ba da dai wana tafiya ina tafiya sai da muka zuwa kwanga kuma a za ta wuce mu a hanya la'asar ma ta wuce mu rana ya faɗi magariba ma ta wuce sai da muka zuwa kwanga su kuna wurin karfe takwas ga wani abu sai muka tsaya sai sai ya ce mai maganan kai da zunna cikin mota kana ce malam lokacin sallah ta yi ka mance ni liman ne ka mance ni liman ne kai za ka nuna mun sallah ita a lokacin da kake cewa mu tsaya mu yi sallah kowa ya san tsakanin daga gaskiya a kan gaba ce kuna tsayawa yanzu nan ko na iya faruwa haka ne ko ita kuma addini addinin sauki ne ba takura a musulunci Allah ya ba mu damu tafi abin in muka samu inda yake da kwanciyar hankali sai mu sauka mu yi alwala mu yi sallah mu biya azhar mu biya la'asar mu biya magariba mu yi sallar isha da ka musulunci ba fada ba mai takura wa kansa addini sai mutumin da bai san addini da ka nan Allah ya ce indal kebiri ne ko ku sani cewa su kafirai kanu lakum aduwwan mubina sun kasance makiya ne a gare ku kuma kiyayyen a fili a bayyane la kiyaye ni za kunta وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرا وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تبعوا أصليتكم وخذوا حكمكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا sai Allah ya bayyana mana yadda za mu yi wannan sallah idan ana wurin yaƙi. A wannan aya, Allah yana nuna mana ne mu al'umman annabi Muhammad, mu sani cewa sallah, sallah ba abin wasa ba ne. Kowane ibada, idan kana yi rashin lafiya ya zo, ko tafiya, ko lalura ya zo, Allah yakan yi sassauci amma ban da sallah. Ita sallah in akwai lafiya ma dole ka yi sallah. in babu lafiya ma dole ka yi sallah kana zaman gida dole ka yi sallah kana wurin tafiya dole ka yi sallah ana zaman lafiya dole ka yi sallah ana yaƙi ma dole a yi sallah domin duka ibadun da Allah ya saukar wa manzon Allah duka anan ƙasa ne ita kanta Qur'ani anan aka kawo mishi sal'a azumi anan aka kawo masa zakka aikin haji duk sauran ibadu amma da za a karɓi sallah sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah ita sai dai ya karɓo sallah ya karɓo lokaci hamsin da ya dawo sama ta shida ya samu annabi Musa ce ya Muhammadu ka dawo yace na dawo me ka samu yace Allah ya bani sallah lokaci hamsin ni da al'umma na yace ya Muhammadu al'umman ka ba za ta iya ba ni ma Musa sallah biyu aka bani daga sallan asubahi sai sallan isha raka'a biyu biyu ma aka bani amma al'umma na ba su iya ba duk da faɗa na da komai amma ban iya ba ka koma a rage manzo Allah ya koma aka rage a wani riwaya yake da annabi Musa tafiyan da nisa sai ji Allah ya ce mishi ya Muhammadu saltudi tambaya za a baka ya roki Allah aka rage biyar ya dawo lokaci arba'in da biyar isa ka ce wa manzan Allah shi annabi Musa kenan ko ma a rage ba za su iya ba yau ba ka rage biyar ya dawo arba'in manzan Allah ya ce ban gushe ba tsakanin Allah da Musa in koma a rage biyar in dawo Musa ya ce koma dai a rage in koma a rage in dawo ya ce koma a rage ban gushe ba har sallan idawo guda biyar yace ya Muhammadu koma a rage al'ummanka ba za su iya ba sai manzo Allah ya ce Musa ina jin kunyan Allah tun abu yana hamsin na rage na roƙa an rage biyar na koma an rage biyar na koma an rage biyar har ya dawo guda guda biyar an rage nawa kenan an rage arba'in da biyar ina jin kunya ba zan iya komawa ba zan je da shi faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce yana faɗin wannan sai Allah ya ce ya Muhammad ni Allah na riga na yi alƙawari ka je da sallan guda biyar ɗin duk wanda ya yi guda ɗaya zan ba shi ladan irinta guda goma in ka yi guda ɗaya goma kaga hamsin ya dawo kenan ko shi ne manzo Allah ya zo da wannan sallah sallah ita kaɗai ce wadda a kullum sai ka yi amma yanzu azumi a shekara ko nawa muke a shekara yanzu ga shi muna yau kwana nawa yau kwana goma sha uku yanzu nan da kwana goma sha bakwai azumi kuma sai yawa rai kuma sai bayan shekara ya dawo zakka in ka yi sau ɗaya a shekara sai shekara ya dawo aikin haji in ka yi sau ɗaya a shekara sai shekara ya dawo shi ma sai kana da hali amma sallah al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gani da ubangijinsa ne kullum ka zo kai sallah azhar zo kai sallah la'asar zo kai sallah haka magariba haka isha'i haka asbahi hadisin wannan laifin cewa abin da ya raba tsakanin musulmi da kafiri sallah ko sunan mai sallah menene musulmi sunan wanda baya sallah ba kafiri daga jama'a kar mu yi wasa da sallah sallah ko kana zaman lafiya sai ka yi sallah ba zaman lafiya sai ka yi sallah ko ga anan inda za a rage sallah a ce an ba da dama an sassauta ya kamata a ce lokacin yaƙi Allah ya ce mu huta tunda ana yaƙin don me ake yaƙin don ɗaga addinin Allah ne ko amma Allah ya ce bai yarda ba lokacin sallah yayi dole a rabu gida biyu in in zai yi ita in ma ba zai yi ba a rabin ma ba zai yi ba to ku yi sallan haka kana kallon gabas ka yi sallah kana kallon yamma ne ka yi sallah kana kallon kudu ne ka yi sallah kana kallon arewa ne ka yi sallah kana tsaye ne ka yi sallah kai kake sara ka yi sallah kai ake sara a kowane hali kana sara kana Allahu akbar sabbi Allahu liman kana sara ba ai daka ba sallah to ku san cewa sallah ba abun wasa bane haka nan idan mutum ba lafiya inda lafiya ka yi sallah a tsaye in ba lafiya a tsayen ba zai yiwu ba za ka sai ka dingina to ka yi sallah a tsayen a dingine idan a tsaye a dingine ba za ka iya ba ka zauna ka yi sallan a zaune a dingine in ba za ka iya ba to ka yi sallan a zaunen a dingine idan a zaunen a dingine ba za ka iya ba to a kwantar da kai ta hannun dama kanka yana kallon gabas kafanka yana arewa ka yi sallah in ba za ka iya ba a koma da kanka arewa kafanka na kudu kana kallon gabas ka yi sallah in ba za ka iya ba a kwatar da kai a rigingine kanka ina kallon sama kafanka na yamma kanka na na gabas kenan go ka yi sallah in ba za ka iya ba a dawo da kanka yamma kafanka na gabas kana kallon sama ka yi sallah in ba za ka iya ba to ka ringa nuni da hannu da yatsan hannunka in ba za ka iya ba ka yi da ido ido din nan ka ringa nuna alaman gashi ka ka tsaya gashi ka yi ruku'u gashi ka yi sujjada ba a yadda ka bar sallah ba in dai muddin kana da hankali to jama'a ina mutumin da lafiyarsa kalau ba ciwo ba yaƙi ba komai ana sallah yana kwance abin shi ko kuma ana sallah yana zaune abin shi ga wasiban da ya zo mana wannan zamani turawa akan kwallon kafa sun riga sun sa maganan kallon kwallo ya kama zuciya ya musulmi do sai ga an sa kick off me ma'anin kick off eh farawa go sai ga an sa muku 2 pm harbe biyu kenan ko a sa muku 1:30 pm ko kuma a sa muku 4 pm kuma su ba sa ba sa latti a wurin lamarin su suka ce maka lafiya bu karfe kaza lokacin da su na taba gani wani shekara yaranmu na musulmi sun sha ruwa a gidan kallon bol an sa kallon kwallon za a fara kwallon karfe bakwai saura kwata bakwai saura kwata haka lokacin shan ruwa ke nan ko wallahi yawanci yaranmu a gidan kallon kwallo suka sha ruwa ba sallan magariba ba sallan isha balle tarawihi ba su dawo sai wurin karfe goma da wani abu a ranar wai za a buga s clasico ne s clasico tsakanin madrid da barcelona to wannan ba masiba ba za ka sami yaro ya san kwallo mana ya san kwallo ya san barcelona ya san real madrid ya san atletico madrid ya san valencia ya san manchester united ya san manchester city ya san liverpool ya san arsenal ya san West Ham ya san abin ga sunan dai amma ni yana bugawa fa ina jiya bakin su ne ina jiya bakin su ne aza ga yaro idan aka nuno aka nuno line up na na wasa da an zubo line up sai ga ya ce oh no god wasan yau ba akwai matsala in ka ce me ya faru sai maka wuri kaza wane ya kamata ya zama yana wurin wuri kaza wane ne gaskiya court ya ya ya yi shirme a nan shi ya san court ya yi shirme amma abin da kai suka tambaye shi me abli me ba ji bai sani ba me barin sallah bai sani ba me sannonin sallah bai sani ba kuma ina tinkawon shi musulmi ne dan musulmi dan musulma haka ne ko ba haka ba akwai matsaloli ma nan ba matsala ɗaya ba kuma ba shi Allah qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya riga ya gama ya aiko mana manzon Allah amma yaran mu sun dauki rayuwa sun mai da shi wurin kwallo yaro ya san kwallo in and out eh ya san midfielder me me juya kwallo a tsakiya ya san winger sabon ko ilabin go ya san ataka tara ko takwas ko goma ya san kuma defender shida da biyu da uku da biyar go duka ya san wannan ya san 3-4-3 ya san 4-3-3 duk ya san wannan haka ne ko yan uwa amma abin haushi kasan da yake maganan addini bai san komai akwai wanda muka samu tare da su in yana bayanin kwallo sai ka ɗauka kaman da shi aka aka ƙirƙiro kwallon sai wani ce ruwa ne yadda ka san kwallo ka san ƴan kwallon nan za ka iya kawo mana annabawa guda goma sai ce annabawa guda goma kuma wani abu ne mai wahala sai ce to zan sa dubu ɗaya a lokacin magana nan ya fi ka sa talatin ba dubu ɗaya da shekara talatin baya ai yana ina da kima lokacin go kamar nawa kenan yanzu eh a ya fi goma yanzu dubu ɗaya shekara talatin da ya wuce baya zai kai dubu talatin ko fiye da haka haka ne ko sai fito na na sa dubu ɗaya sai aka bani ya riƙe in ka karanto annabawa guda goma a baka dubu ɗaya sai ya yi dariya ya buga sunye shi ina ganin kawai su bulus da ka ce bismillah ita na daya annabi umaru aka fashe dariya lalla jama'a umaru annabi ne aka ce ihe ya yi fuska yana ganin shi kawai ya yi daidai na biyu annabi aliyu aliyu annabi ne ƙarshe da dubu ɗaya nan bai ci ba to a yanzu haka akwai yaran mu da yawa ƴaƴan musulmi ne sun gwanance yanzu idan aka ce akwai bol karfe hudu bakwai saura kwata yau din nan wallahi da yawa ba za su bude baki a waje ba jama'a ku duba ku duba da yaƙi kowa ya san yaƙi yadda yake amma Allah ya ce bai yadda ka bar sallah ana yaƙi ba zaka wannan aya to to da haka za mu ji gaba wannan kuma ga lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi kan bayani yadda Allah ya ce mu yi sallah a fagen fama Allah ya sa mu dace Allah ya dawo da hankulan samarin mu baya samarin mu da suka bar maganan addini ko kuma maganan sharholiyan duniya muna roƙon Allah Allah ya dawo da hankulan su baya Allah ya sa mu gama lafiya magabatan mu da suka gabata Allah ya gafarta musu in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon tashi da imani shi wanda ya gina masallacin jagora mu na musulmi na wannan jiha Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sauran marasa lafiya ya da asibiti Allah